نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الحدث في الصلاة أليس كذلك؟ babin da ke bayani mutum yana sallah ya kai tahiyya ta karshe kafin ya gama tahiyya ko ya fara ko ya gama sai alwadarsa ta warware mai ke hukuncin sallarsa sallarsa ta cika ko ba ta cika ba za mu ji ko yanzu an fara koyon ladabi in ba ladabi bayan da za a yi allah ya samun ilimin ka albarka ɗalibtanka da iliminka da kome ne ba zai samu albarka ba sai ka ban da hayaniya ba abin da za a ta yi ba za ka gamsu ba sai ka yi hayaniya sai ka tada hankali sai ka yi fitina da kuma ba abin da ake bukata ba ke ko? wanda ke so rigima ya san yadda zai je ya rigima ɗan mutum yana sallah raka'a hudu ne ko biyu ko uku sai da ya kai ƙarshe yana cikin tahiyya sai alwalarsa ta warware kafin ya gama tahiyya kafin ya ce assalamu alaikum ko ya gama tahiyya ko bai fara tahiyyan ba ko bai gama ba sai alwalarsa ta warware dukkan ku sai ku ce me hukuncin sallarsa قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن ابن زياد ابن أن ابن أنعم ابن أنعم ابن أنعم يتي ابن أنعم هو ابن أنعم يتي إيه؟ أن عبد الرحمن بن رافع وبكر ابن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أحدث يعني الرجل مفهوم لا مفهوم له ما معنى لا مفهوم له إذا أخرج إذا حدث يعني الرجل كو وقد جلس في آخر صلاته يا زونا كرشن صلصة وقد تبس يا زونا كرشن صلصة قبل أن يسلم كافيا سلم صلصة فقد جازت صلاته يتي صلصة تاي wannan hadisin ƙalu haza hadisun da'ifun a ba yauwa ba ne abin da za ka faɗa ba za ka malaman da za ka je ka tarar da su cikin aljanna haka su je akan mazhabinsu mazhabin wane ne cin sabai abuwa abu huraira so ko tare za ku shiga هذا حديث ضعيف روني سشيسك فيه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي وهو ضعيف to yanda ilimin hadisi yake kenan inda ake samun kwarewa kenan cikin ilimin hadisi abdurrahman ibn jari ibn al'umin waɗanda ba su san cewa suka ce da'ifi akwai tabakatu ulama afirka li abul arab wani babban malami ne sunan shi abul arab za ta neman shi ban same shi sai da na shigo kano a kofar mata akwai inda ake sai da littattafai kusa da zango din nan ina shiga shekaru kusan 40 ina ganin shi na yi murna na ɗauka na sai shi ya kawo tare da cewa a madina sai da na rubuta wannan maganganun duka na abdurrahman al-firki na rubuta ya kai shafi ɗaya ko biyu malamai da suka yi magana a kan shi waɗanda ba su san shi ba suka ce za'ifi ne abul arab ya ce wanda ya ce za'ifi ne bai komai bai san abdurrahman ibn ziyar bin al'ummi ba ba za'ifi ba ne sahihi an fahimta saboda akwai matsaloli da in malami ma ya yi kuskure cikin wannan hadisi ko cikin wannan hadisi ko cikin ya ce da'ifi ne wa'in sai su ce da'ifi ne an fahimta wa'in su sai su ce a'a da'ifi ne akan hadisan da ya kuskure amma sauran hadisan su duk lafiya lafiya ba za ba za a ba za a jefar da shi saboda wannan wannan kuskure an fahimta to sa'an nan kuma malamai sun kasu kashi nawa akwai masu tsanani akwai masu sassauci akwai matsakaita a cikin komai a cikin komai a cikin ilimin hadisi su imamu bukhari da su imamu tirmizi da su yahya ibn ma'in masu tsanani su yahya ibn ma'in kenan masa masu abin nan su imamu bukhari masu sassauci imamu tirmizi in baka fahimci wannan ba sai ka shiga cikin ilimin hadisi kana barra kana ganin cewa gyara kake in illar kan abdurrahman bin al-afriki ne hadisin ma da'ifi ba an fahimta to za mu ci gaba da wa huwa da'ifun wal hadisu akhrajahu tirmizi imam tirmizi ya fitar da shi cikin sunan tirmizi fi sunan wa qala sai ce hadha hadithun laysa isnaduhu bil qawi wai me kenan hadha hadithun ليس اسناده بالقوي وين كده ايه ba haka yake nufi ba laisa bi qawi da laisa bil qawi imam tirmidhi yana da islah yace laisa bi qawi daban laisa bil qawi inda al muqarana laisa bil qawi inda al muqarana in za a karana shi da wani ba wai za a jefar da shi ba ne kaunar wahidan ba istilahi ne na laisa bil qawi wa laisa bi qawi an fahimta wa qad tarabu fi isnadihi wa darqutni fi sunan wa nasa'i fi al-kubra wanzur fath al-bari li ibn rajab al-hanbali an fahimta to da a ce ɗalibin ilimi ne kana yi ne da gaske yau ba za ka yi bacci ba sai ka bi wannan hadisin ka bi ka gani mai aka ce a ciki ka nemi abdurrahman da ifriki ka ji mai aka faɗa a ciki waɗanda ba su san shi ba da waɗanda suka san shi masu tsanani da masu sassauci da masu menene da menene haka ake tafiyar da ilimin hadisi shi yasa yana da wahala ka ɗauki littafi ko ka sayi littafi ka fahimci komai cikin ilimin hadisi ke ka zauna da malaman da za su karantar da kai an fahimta mai suyuti ya ce fannahau wallugatu haƙƙu matsalaf wa kudu minar rijali laminan kutu an fahimta to abinda suka faɗa ke قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم من نكو بيتي مي آه آه آه. ابن ما انا امي عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قضى الإمام الصلاة إذا قضى الإمام الصلاة ما معنى قضى هنا إيه وقعد يزونا فأحدث قبل أن يتكلم سأل ونزل تورور كافية تشوقية فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة انظر الحديث السابق dora za ka ɗauki wannan hadisai guda biyu ka shiga ka je ka yi magana ka je ka saboda za ka ji abubuwan da malamai suka faɗa akwai malaman da mazhabin su kenan sallar su ta yi eh an kaga an mai da ilimi hayaniya da surutai da menene da menene a hayaniya ake ba wai ba a karanta ilimin ba ne sai ka karanta manyan malamai a cikin ilimi kaga abin da suke faɗa kaga yadda ake tun daga sahabbai har zuwa inda ka sani faqad tammat salatuhu wa bihi wa bihi qala al-hakam babban malami al-hakam wa hammad da hammadu wa huwa qawlu ashabir ra'i mazhabin zuwa kenan mazhabi guda kenan sai ka tattara su duka suka su wuta ya za ka yi da su dole ko eh ya zama dole ke ba ibada suke yi ba sai wajenka kake ganin kuskure ne ko saboda kai kana ganin kuskure sai Allah ya dauke shi suka wuta karuwa take karuwanci karuwanci ibada ne aikin kirki ne ta yi aiki guda Allah ya gafarta maka Allah ya gafarta mata wani bawan Allah kuma wani ya ga wani yayi kuskure sai ce me Allah ba zai gafarta me me ya faɗa Allah ba zai gafarta masa ba sai Allah ya nuna masa me an gafarta masa kai ka shiga wuta aka ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi ittaka ana fahimta ko ba fahimta ana fahimta a hankali ko babban misali shine karuwanci ba ibada bane kuma fasadi ne barna duk duniya kuwa zan barna ne amma aiki ɗaya ta yi sai Allah ya mata to wanda yake yin abubuwan da kake ganin su dukkan bid'a ne yana yi ne da sunan me ibada abinda kake cewa in bid'a ne ba zai samu lada ba ba za a karbi aikin shi ba ne ko za a karba ne ba za a karba ba ana fahimta hayaniya ta yi yawa yanzu har mutane sun zo komai an zo an rikita komai yanzu ana son a zubar da martaban sunna da hadisi da mai da mai da mai ba za mu yadda da wannan ba insha Allah an fahimta kowane ne ka siya faɗa man ga inda gaskiya take ga inda daidai ana fahimta wani ɗan matsalolin garuwanci addini ne to aiki wani aiki ta yi hajji ta yi umara ta yi gidan marayu ta yi mana yan gudun hijira ta dafa ma abinci kare ta ba ruwa kare ta ba ki ruwa duro ɗaya na fiye wata? ya? cikin takalminta ko fitar don Allah Allah ya aiki da wannan ruwan ne ko karen ko zuciyarta sai Allah ya ga zuciyarta mai ke ciki kyakkyawan niyya sai aka gafarta mata duk laifuffukarta kuma aka suka ta aljanna shi sa kada ka taba ɗaukar kai ne tsabtatacce wala ta zaku an fusa ko kowa a alamu yi kowa ka kyale shi da ubangijin shi ya ce halaftu yaminan غير ذي مصنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبه wai babu ilimi sai dai kyautata zato ma dan uwanka yadda kake son ka shiga aljanna kai Allah shi ma ya shirye shi Allah ya mishi ba haka ne ba eh Allah ba zai aiki da kai abin da kake gani ba sai abin da Allah ya sani da shi yake aiki an fahimta mazhabin ahnaf mutum yana tahiya kafin ya gama tahiya din sai alwalarsa ta warware suka ce sallarsa ta yi wa qala qaumun waɗansu malamai suka ce yu'idu salata wa huwa qawlu shafi'i mazhabin imam shafi'i sai ya maimai sai ya saki sallar shafi'i saboda me shafi'i eh salatin annabi cikin tahiyyar karshe wajen shafi'i wajibi ne na'am ko wal hadathu fi salati yubtilu as-salah alwala tawarwari a cikin sallah sallah ta baci fa alaihi an yatawadda wa yu'idu sai ya sake mazhabin kenan sai ya sake alwala hadasil asgar in iska ce ya fitar ai ba shi ya sake alwala ba an fahimta amma suka ce sai ya sake alwala saboda me lima akhbarana umar ibn abdul aziz qala akhbarana al qasim ibn ja'far qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا فسى أحدكم في الصلاة إن أيوك يفتد إسكا أتكين صلى فلينصرف يفتد صلى تابعتي كنكو وليتوضع وليعد صلاته يساك صلى الصلاة wannan hadisin shi ma aka ce da'ifi to sai malam yace wa zahaba qaumun ila annahu yatawaddau wa yabni ala salatihi idza sabaqahu alhadath me suka ce babban magana ko eh babban magana kiran ku suwa suka fada manyan malaman da kai da kanka kasan sai dai ku shiga aljanna tare ba dai ka riga su ba روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب سيد التابعين وبه قال مالك ها تاتيكا نسابي ياتيكا نسابي ياتيكا sai kasuwanci ke rago wa ashabun ra'ayi da ahnaf waru ya bin umar an rawaito daga abdullahi dan umar kuma annahu kana idza ra'afa aka ce abdullahi dan umar in yana sallah shi idza ra'afa sai hako ya fito masa in sarafa fatawadda'a thumma raja'a fabana wa lam yatakallam in yana sallah habo ya fito masa sai ya fita ya je ya wanke ya yi alwala ya zawo ya cika sallar ya yi gini kan sallar da ya banki amma ba tare da ya yi magana ba suka ce wannan sahha maukufan kenan ku ya inganta maukufi akan abdullahi dan umar ko wani bin abbas an karbo da abdullahi dan abbas habrul umma annahu kana yar'ufu fayakhruju an ga ce Abdullahi dan Abbas yana sallah sai yayi habo jini ya fito an cisa sai ya fita fayaghsilu dama ya wanke jinin thumma yarji'u fayabni ala ma qad salla wannan riwaya akwai inqita'i a ciki Imam Malik ya fitar da ya fitar da cikin muwaffa waru ya ibn Jurayj an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرامته دا تسي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف إن يقوى الولد ستوروري da yake abin da ke warware alwalar ba abu ne da ake gida shi ya ce sai ka kama hancinka shi a samanin habo ne ya fito ba za a san cewa wani abu ne ya fito an fahimta to me yasa aka yi haka saboda kare mutuncin mutum matsalan kare mutunci din nan da kiyaye addini tana da ƙarfi tana da ƙarfi malaman fikihu suka ce saboda kare mutuncin ɗan adam za a je a yada a sauka a kwana waje wajen akwai mata a wajen sai mutum ya yi mafarki a cikin dare janaba ta kama shi aka waye gari da sassafe zai nemi ruwaye wankan janaba suka ce in ya nemi ruwaye wankan janaba za a tuhume shi da wata an ba ta sunan mutum nawa shi suka ce akan haka kare mutuncin musulmi ya halatta ya taimama ya sallah ai shi sa komai yake tafiya shi yasa kuma yake tafiya an fahimta qala al-khattabi inna ma amarahu an ya'khudha bi anfihi wai abin da yasa aka ce kama hancinsa li yuhimal qauma annabihi ru'afan duk mutane su tsammanin cewa ya habo ne ya fito masa ba iska ce ta fita ba wa fi hadha al-bab wa fi hadha babu minnal akhadh bil adabi fi sitr al awra wai wannan manzo Allah ya nuna mana ladabi da suturta al awra rufa asiri wa ikhfa wa ikhfa al qabih min al amri a boye mummunan abu a bayyana wanda ya fi shi sauki wa tawriyati bima huwa ahsanu minhu ana fahimta matsalan tana fita eh وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب وان كاي haka ba kariya kai ba baka yi musu kariya ba iska ta fita ta kasa shi ka kama hancinka ka fita shikenan ka gyara kai ba barna kai ba wa inna ma huwa min babi tajammuli wasti'mal al-haya'i wasti'mal al-haya'i wal haya'u min al-iman wa talab as-salamati min an-nas والله أعلم na yanzu kowa na neman kowa na neman aibin wani ne ya fada kuma kowa na da aibi malamai suka ce kuskuren da ke cikin wannan in ka ga mutum ya yi aibi sai ka koyi in mutum ya yi kaza sabon allah ya yi sai ka ɓoye sai allah ya ma azaba sai ya baka lada ka rufa asiri me yasa yace wannan yana wa'azi ko yana karantarwa mutane ba su san shi ba suna suna fa'idantuwa da ilimin shi suna gyara addinin su kana tona masa asiri sai su yi me sai su yi me to kai musu hasara ke watakila kuma kai ba ka iya ba za ka iya yi musu abin da yake yi ba matsaloli ne ba matsala ba duk karatu ana yi ne ba koyon ladabi fa ana yi ne kowa ce kowa hayaniya kowa hayaniya kowa hayaniya shi yasa kowa kuma ya shiga wahala aka kasa fita kuma abinda ake so a karantar da mutane a ilmantar da mutane su fahimta su gane ba a je ana hada rigingimu ba waruya da sha'abi an jaririn abdullahi kala kuntu inda umara ya ce na kasance wajen sayid na umar fata nafasa rajulu ما معنى فتنفس رجل ايه تنفس yayi numfashi dubabe mana ya fitar da iska ta kasa amma sai a yi a bada labarin na sama wanne ne yafi tsafta ya'ani alhadas walakinahu kana kanna fa qala umaru azamtu ala sahibi hadhihi illa qama fa tawadda thumma salla wanda ya wannan abin ya tashi je ya salla ya tashi je alwala ya salla cikin jama'a mutum wanda ya yi wannan ya tashi je ya alwala sai mutum ɗaya ya tashi an tura mishi asiri ko ba tura mishi asiri to sai a'a sai aka ce qala jarirun sai jariru ya ce fa qultu sai na ce izim alaina jami'an dukkan mu zaka ce mu tashi mu je mu sake alwala faƙala a azimu alayya wa alaikum ya ce na da kaina da ni da kudu mu sake muje mu sake alwala lamma kumna fatawadda na sun masallaina eh ana fahimta babu sujudi sahawi babin da ya zo na sujjadar rabkanuwa wannan fa magaganu da ake yi fa manya-manyan malamai ne fa ba buga-buga su yi ba manyan malamai ne kuma na lokaci mai tsawo قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمنزل الله صلى الله عليه وسلم يجي إن أحدكم إذا قام يصلي تبس بيوم يتاش ينا صلى جاءه الشيطان فلبس فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى sai zai rikita masa lissafi sai ya manta raka a ɗaya ce ko biyu ko biyu ko uku ko uku ko hudu ana fahimta fa'iza waje da ahadukum zalika duk wanda ya shiga cikin wannan hali falyasjud sajdataini wa huwa jalisun yayi sujadan yayi sujadan rabkanuwa yana zaune qabli ko ba'di ba a fada ba to za a zo a fada da هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقال رجل للقاسم بن محمد إني أهم في صلاتي يتي إنا ruɗe ina wahami a cikin sallana ina mantuwa a cikin sallana mai nai a cikin sallata fa yakbur zalika alayya sai na rasa abin sai min nauyi na rasa yadda zai qala yace imdi ala salatika manta da shaytan kai sallarka fa innahu lan yazhaba anka hatta tansarifa wa anta taqulu ma atmamtu salati alhamdulillah in ba haka kai ba shaytan ba zai kyale ka ba sai ya rikita maka sallah haka sallame baka san nawa kai ba an fahimta me wani magani aka nuna masa don ya rabu da shaitan ya bi shi ko ya kaurace masa ya kauce masa ya kyale shi babu man shakka fi salatihi babin da ke maganar ce bayanin cewa wanda ya shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai sani ba guda nawa yake salla nawa yayi raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu bana alal yaqini sai ya gini akan yaqini ya ake gini kan yaqini raka'a ɗaya ce ko ta biyu ta ɗaya yaqini ta biyu shakka ta biyu ce ko ta uku ta biyu yaqini ta uku shakka ta uku ce ko ta hudu ta uku yaqini ta hudu shakka ba shikenan ba sai ya jefar da shakkan sai ya gini akan yaqini sai ya cika sallarsa akan haka sai ya sujjadar rabkanuwa سجود الصهو كينا كو عم فهمت قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس ما معنى ina معنى wannan hadisi yayi ya dauki karamin kenan ya kawo wanda yake shakka in ya gama sai su sajda wa huwa jalis qabla taslimi qabli kenan ko fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisatan shafa'aha bihatayn in rak'a hudu yayi kara zama ta biyar to wannan sujadan da ya shafa da wancan raka'an da ya kara kenan wa in kanat rabi'atan fasajdatani targhimun lishaytan in dai da kuma yayi to ya turmu za'ancin shedan kenan abinda shedan baya so a gyara kan ilimi to an gyara kan ilimi an fahimta haka zarawahu malikun mursalan wa rawahu sulaiman ibn bilal wa ibn ajlana وغيرهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن احمد ابن ابي خلف عن موسى بن داود عن سليمان ابن بلال انا فهمت اخو قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرت iza saha ahadukum fi salatihi in ɗayan ku ya raukanuwa ya manta a cikin sallarsa falam yadri wahidatan salla aw ithnatayn bi musan ko ɗaya raka'a da yake ko raka'a ta biyu ta biyu ko ta uku ta uku ko ta hudu falyabni ala wa ala ala wahidatin yayi gini akan me kenan alal yaqin fa in lam yadri sintaini صلى أو ثلاثا فليبني على سنتين فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاثة وليسجد سجدتين قبل أن يسلم يسجد كافين يسجد قبلك نوكو هذا حديث حسن صحيح قلت ما لن يتي هذا الحديث يشتمل على حكمين wannan hadisin ya kunshi hukunci guda biyu ahaduhuma na farko annahu idza shakka fi salatihi falam yadri kam salla ya'khudh bil aqall ne shakka karami ne ko babba sai dai karamin sai bar babban yanzu zai kawo wasani anna mahalla sujudi sahwi qabla as-salam matsala ta biyu kuma inda ake sujadar sahwi da ake ma irin wannan hali kabli ake yi amma al'awwalu fa aksarul ulama ya ala annahu yabni ala al-aqall malamai mafi yawanci suka ce yayi gini ala al-aqall saboda akwai at-tahari ɗaya ne ko biyu in kana son lafiya sai ka dauka ɗaya yanzu za ka kawo ta biyu in ka gama sai ka sujadar rabka nuwa alaysa kazalik to wata ruwaya kuma aka ce falyataharra sawa ya kirdadi da abin da yake gani shine daidai raka ta biyu ce ko ta uku sai ya tunane a kai wannan ta biyu ce a wannan ta uku ce to wannan ya zaba ne da kanshi ba shine taharri sawa ke an fahimta to shi ma sai ya yi sujadar rabka nuwa ana fahimta akwai rabkan wanda in za ka tsaya awa ɗaya ma ba za ka yi gano ko nawa ba ne to sai aka hutar shi ka falyabni ala mastaikara raka ɗaya ce ko biyu shi ka ce ɗaya ce ba ta biyu yanzu za ka kawo ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta biyu ce yanzu za ka kawo ta uku ta uku ce ko ta hudu ta uku ce yanzu za ka kawo ta hudu ka ka huta ba wa a wahala kenan ko ka yi su da rabkan ai raka ta biyu ce ko ta uku in kai tunani za ka kirda da wani abin da za ka gani wannan ta uku ce ko ko a'a wannan ta biyu ce kowanne ne kaza ba kirda ka ta harre kai an fahimta ka yi kirda ka yi kokari ne ka gano ta biyu ce ko ta uku ba lallai ba ne abin da ka gano na ya zama haka ne ba ko lallai ne ba lallai ba ne ba ويسجد للسهو وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يتحرى أحناف سكتي سي تحري كما زي زي بيّن إنا معنى التحري سيكا التحري يانا وكان يكين يبني على اليكين أليس كذلك ويأخذ بغلبة الظن ويأخذ بغلبة الظن سيتي ويأخذ بغلبة الظن ما هو الظن إيه؟ الظن إدراك نسبة غير مجذوب بها أليس كذلك ويتنقل إلى الشك والظن وإيه والوهم الشك عند استواء الطرفين عند استواء طرفي القضية الظن عند ترجيح أحدهما مفهوم والوهم المرجوع يتي سي ياخذ بغلبه الظن زتوكي فان غلب على ظنه انها ثالثه اضاف اليها ركعه اخرى ان غالب زتونسا يزمو uku ce to ya kawo ta hudu wa in kana ghalib dhannihi annaha rabi'atun fa ya'khudhu bihi in kuma mafi karfi zatonsa da yake gani shine ta hudu ce to sai cika sallar haka هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى يزمن هنا إن شك لوكتي لوكتي فإن كان ذلك أول مرة سها فعليه أن يسارف الصلاة عنده sai suka kawo matsala in yanzu ne farkon kokontunsa wai sai fara ya sake yin sallar واحتجوا في التحري بما روي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سك كف حجه التحري يكردادي ابن da yake gani shine daidai اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ina ma ma ma'ana فليتحرى الصواب eh wanda yake gani shine daidai فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين يسجد بعدي كده هذا حديث صحيح wa man zahaba ila al-bina'i ala al-yaqini qala waɗanda suka ce sai ya gini akan yakini sai ya ce hadithu abi sa'id wa abdurrahman ibn auf مفسر يصرح بالبناء على اليقين فالأخذ به أولى وإن حديثنا لم تبعوا أن فسر سو أنا نونا cewa ai gini kan yakini kenan saboda me sai aka dawo kan taharra falyataharra sawab ma ma'ana at-taharri to shine sai malai ce wa ma'ana at-taharri al-madhkur fi hadith ibn mas'ud inda ashab shafi'i huwa al-bina'u ala al-yaqini yace at-taharri ma gini ne kan yakini على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد لأن حقيقة التحري إنما أنا ميتيتي حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين هو طلب أحرى الأمرين abubuwa ne guda biyu ka ɗauki wanda kake gani shi ya fi ci ne daidai wanda ya fi dacewa wa aulahuma bis sawabi wanda ya fi dacewa da daidai wa ahrahuma huwa albina'u ala al-yaqini wanda yafi dacewa shine gini kan yaqini in kai gini kan yaqini akwai shakka kuma akwai matsala a ji babu matsala lima fihi min al-akhdh bil ihtiyati fi ikmal as-salat wa qad yakunu taharri bi ma'na al-yaqin wa taharri yana zuwa da ma'anan yaqini kama qala Allah subhanahu wa ta'ala faman aslama fa ulaika taharraw ما معنى فأولئك تهروا رشدا أه؟ فمن أسلم فأولئك تهروا أها إذا معنى تهرينا يكيني كينا أم فهمت أنا فهمت أبن مالك فدا yana tafiya ne da fikihu da hadisi da tafsiri da luga da komai da komai wa amma mahallu sujudu sahawi to sujadan sahawi kuma ina ake yin shi kabli ko ba a ji wasu malamai suka ce duk sujadan sahawi kai abinda ake nufi shine duk abinda ya faru cikin sallah in kai sujudu sahawi kabli sallar ka tayi duk abinda ya faru ciki in kai ba a ji sallar ka tayi an fahimta kowanne kai sai dai wanda ya ce kai kabli yana ganin kabli ya fi ba'adi ne wanda ya ce kai baji yana ganin baji amma ba wanda ya ce kai kabli ya ce kai baji sallaka ta ɓace sallaka ta yi duk rafkan wanda ya kaya su kama cin sallah in ka mai da shi jada shi kabli ka huta ya yi sallaka ta yi in ka mai da shi baji sallar sa yi to sai imam malik ya zo ya kawo ya nuna musu matsayinsa faqad ikhtalafa al-ikhbaru fihi فرواه أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينا قبل السلام سكر ويتو سجدا دق بني صلى ورواه ابن مسعود وأبو هريرة بعد السلام رواية أبو هريرة كما أبو ابن مسعود دل سجدا باين صلى باين سلم كينا وعن هذا الاختلاف تشع وعن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء wai saboda wannan sabani da aka samu wannan suka ce kabli wannan badi sai malamai mazhabobin su suka sha bamban fa zahaba aktharu fuqaha al-madina misl yahya ibn sa'id wa rabi'a wa ghayrihima ila annahu yasjuduhuma qabla as-salam suka ce zai sujada kabli sallama wa bihi qala shafi'i mazhabin shafi'i kenan wa ghayruhu min ahli al-hadith وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينا ناسخا لغيره sai suka aiki nasikh wal mansukh sai suka dauki wani suka yi suka yi nasikh wal mansukh tunda sun dauki nasikh wal mansukh to mazhabin da suka fada din shine abin da ya tabbata kenan an fahimta ko mas'alar ta yayi wahala ana fahimta ruya ne zuhri annahu qala an karbo daga imamu zuhri shekun imamu malik muhammadu bin shahab az-zuhri babban malami shekun imamu malik imamu malik da matsayinsa in aka ce wane ne shekun sa to wannan shi kuma za a ce masa kenan kullun karfa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan su manzon Allah yayi kabli yayi ba'adi to yayi za a yi illa anna taqdima sujud qabla salami akhirul amrayn to shi ma ya tafi kan nasu da mansukh kenan ko eh وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل السلام mazhabin abu huraira duk sujada qabli ne duk sujada qabli qabli ce wa zahaba qaumun ila annahu yasjudu ba'da as-salam wa suka ce ba'di wa bi qala sufyan ath-thawri wa ashabu ar-ra'yi li hadith ibn mas'ud to an gama maganar su kenan ko wanda suka ce kabli ne wanda suka ce ba'adi ne wanda suka ce kabli zujan da suka yi kabli shi ya soke hukuncin ba'adi din wanda suka yi ba'adi suka ce kowanne aka yi sallah ta yi wa qala malik imam malik imam dar al hijra yace in kana sahuhu bi ziyadatin zadaha fi salati sajada ba'da as-salah in sujada ta kama shi na ziyada ne sai sujadan ba'adi li hadithi zil yadayn saboda hadisin zuliya dai wa in kana sahuhu bi nuqsanin sajada qabla salam in kuma raguwa raguwa ya rage sallah akai sai ai sujadar qabli li hadisi ibn buhayna saboda hadisi ibn buhayna wa qala sannan sai ce kullu hadithin warada fi sujudi sahwi yusta'malu yusta'malu fi mawdi'ihi wai duk hadisin da yazo cikin sujudar sahwi yace nan manzo Allah ya badi sai ai badi yace nan yayi qabli sai ai qabli to sai a zo kuma fa za a samu wasu matsaloli manzo Allah bai bayani a kai ba bai faruwa balle manzo Allah ya ce kabli ko ba adi to sai ce daga nan kai kabli ta yi kai ba adi yayi fa in taraka at-tashahhud al-awwala sajada qabla as-salam ko li hadithi ibn buhayna wa in salla adh-dhuhra khamsan sajada ba'da as-salam kenan ƙari kenan ziyada aw nuqsan زيادة لحديث ابن مسعود وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام لحديث أبي هريرة وكذلك قال إسحاق مذهب إمام مالك إمام دار الهجرة كو to an gama da inda manzo Allah ya ga abin da ya kabri ga inda ya bari sai ce amma kullu sahwin laysa fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam dhikrun duk rabkannuwa da ya faru ba a samu bayani daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama fa inda ahmada yasjudu qabla salam mazhabi imamu ahmad duk sai ayi su qabli wa inda ishaq in kana ziyadatan fa yasjudu ba'da salam wa in kana nuqsanan qabla salam wa qala ahmad fi man shakka lam yadri kam salla yatruku shakk imamu ahmad yace duk wanda ya shakka raka'a nawa yake yace sai ya jefar da shakkan ya ci gaba da sallar wa tarku shakki ala wajhaini yace barin shakka kuma ya kasu kashi biyu ahaduhuma ila al-yaqini eh wa zuhtiyatin min umuri ad-dini man farra min shakkin ila al-yaqini wal akharu ila at-tahri nabiyu kuma yayi tahri ya kirdadi abin da yake ganin shine daidai faman raja'a ila al-yaqini wa taraha ash-shakk sajada qabla as-salam wanda ya zo yadda ya jefar da shakka ya gini kan yaki ne sai su jiran kabli ko ala hadisi ibn abi sa'idin wa idza raja'a ila at-tahri sajada ba'da salami ala hadisi ibn mas'ud an ji maganganun malamai ko eh da za ka yi maka adalci yau da daddare ka zauna awa ɗaya ka maimaita wannan abin ka fahimce su sosai ka haddace su shi ke ka zama babban malami cikin sujadar rafin amma inda za ka je ka ajiye shi ke nan kullum haka yi kullum haka babu man sallar zuhra hamsan babin da ya zo na wanda ya sallar a zahar raka'a biyar an samu rakanuwa kenan bi ziyadati قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وترى الله صلى الله عليه وسلم شيء صلى الظهر ركعة بيار an samu rafkar nuwa kenan ko sallah hamsan manzo Allah ya ce ina sallah iblis shaytan ifrit yazo zai bata min sallah gashi nan manzo Allah ya sallah hamsan annabi adam yana cikin aljanna duk shaytan ya bi shi aljanna ya bi manzo Allah masallaci kai ya kyale ka a gidan kungon ku a inda kake a masallacin ka eh to ya kake daukar kai ne ke kan gaskiya komai naka shine gaskiya faƙila lahu sai aka faɗa ma manzon Allah aka ce azida fi sala ai kare ne a cikin sallah yau azhar ta koma raka'a biyar faƙala wa ma zaka sai ce me ya faru qalu sallaita khamsan suka ce ai raka'a biyar kai yayi musu fasajada fasajada sajdatayn ba'da ma sallama sai su jada barka a biyu kenan ba da ma sallama da wannan kabli ne ko ba'adi ya aka yi zama ba'adi eh a a sifar sujjada ya aka yi zama ba'adi eh dole dole ya zama wannan dama an gaba sallar ba yi sallama ba ya yi kuma kabili zai zo ba zai yi ba to shi yasa sai a ce mai ba a ji kenan ko kabili ko ya halatta wannan ba'adin da ya faru dole ne ya zamo ba'adi ba haka bane ba ai sallama ne aka ai salla ne aka sallame sa'an nan aka gano ga yadda sallar take za a yi sujjada sai kuma a dawo da farkon sallar ko ƙarshe eh dama an riga yan sallame ya aka yi kaza kaza kaza to yanzu za a yi sujjada ba shi a yi sujjada ba dole ya zama dole wannan ba aji ne sifar fana surar sallar da sujjadan ya zama dole ba aji ba yadda za a yi saboda kada wani ya irin wannan ya kabri ka ce a'a sallarsa ba ta sallarsa ta yi ya zai shi ma ya kabri din aka tunasar da shi kafin ya sallama ko ya tuna da kansa zai yi ko ba zai yi ba وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة بهذا الإسناد مثله هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شوبة قلت ما نيتي وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يجمع لما يسنشي in yayi sallah raka'a hudu ya mai yayi sallah raka'a biyar amma akan kuskure sallarsa ta yi ƙarin da yayi in ai ba ya ƙara bane da gangan ba an ƙara raka wanda ya sallar azhar raka'a biyar da gangan me hukuncin sallarsa ta yi me amma da yake ba da gangan bane sallah ta yi ko ba ta yi ba ana fahimta a hankali ko in ba haka ba tafiya ba za ta yi ba fa sai ana yi ana duba makasid me yasa haka me fara haka me yasa haka me yasa haka an fahimci wannan matsalar bil ijma in kai sallah a zahar raka biyar ko da asar ko isha da gangan sallah ka ta ɓaci amma mantuwa ce fa a shi akwai wasu matsaloli da Allah ba zai kawo mutane ba da su su ne me da me mantuwa bacci tilastawa وما استكرهوا عليه أنا فهمت أه؟ دلك مباكي جنجري أتكين نيجيريا haraji kabiru kullum muna gina masallacin nan da muka je can sai aka yi wurin abin nan masayi ya ce haba a yi shi babba mana wanda zai kai shekara ashirin ka ce shekara ashirin a cikin najeriya nan kuma bukara shekara ashirin a cikin najeriya a yi sai wahalar ta yawa kullum wahalalun kare kuma duk abin da ke faruwa fa daga gani an sani ana sani ana sani ويسجد للسهو وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ترى كون إلمي من يمن يمن دواسو كنا أسكن إلمي وقال سفيان الثوري إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وإن بزونا ركعته بسي ساكي صلى سفيان الثوري كنا وقال أبو حنيفة إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة دون رأي سنيوان ويجب إعادتها وإن قعد في الرابعة ثم تم ظهره إن الله تهدو الزهر ستاتك الخامس والخامسة تتوع يضيف إليها ركعة أخرى كاجونا أه؟ waɗannan da kake gani za magana su suka yi jagorancin addini har ya kai gare ka suka hana idan su bacci suka hana abinci suka hana suka yaki kowa saboda addinin ya tabbata amma ka ji abubuwan da suke faɗa saboda sun yi ijtihadi sun yi kuskure sai Allah kama sai sa wuta eh ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو وحديث ابن مسعود حجة عليه قال حديث ابن مسعود يا كور ونو لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن قعد في الرابعة فلم يستأنف الصلاة وإن كان قد قعد فيها فلم يضيف إليها ركعة أخرى أغان كوري مذهب أهناف أم فهمت؟ باب من ترك التشهد الأول من ايه دوك الجاس ده وي to Allah na iya tausaya ma bayansa wayan abubuwa da suke duka har manyan kasashen duniya duka Allah ne bai ga dama ba ran da Allah ya ga dama shi basirar duk ta toshe sai ga duk abin da za su yi kuma kuskure za su yi ta yi to lokacin za su yi ta neman mafita to lokacin musulmi su suna da mafita su alhamdulillah Allah ya shirye su Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم